لا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وبعد هذه الوصية عباد الله إن للمساجد دورا عظيما في حياة المسلمين وأيضا أنها بيوت الله وأفضل البقاء على وجه الأرض في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار عباد الله فإن المساجد تتغير أحوال الناس من الشقاوة إلى السعادة ومن الضيق إلى المخرجة وتعالج القلوب بحيث تجعلها رقيقة سليمة بأمر الله تعالى ومحبة للآخرين أو ومحبة لإقوى المسلمين فإن المساجد تتنزل عليها الرحمات وتزف عليها الملائكة بأجنتها وهي أماكن المنافسة في الخير وأن المساجد خير الأماكن لتربية الأمة الإسلامية فإنها تلقى على الحاضرين دروسا متنوعة في الدين والأحوال والمعاملة لأنها خير مؤسسة أو هيئة لإصلاح المجتمعات المسلمين فلا يمكن إصلاح المجتمع إلا بدورها أي إلا بدور المساجد لأنها تربي تربية متكاملة عباد الله وفي عملية المساجد بعد أداء الصلاة المكتوبة إنها تقوم بجمع شمل الأمة وتجمع قلوب المسلمين على المحبة والاحترام وإحياء روح الإسلام فيما بينهم عباد الله وأن المس وأن والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو مدرسة الأولى هو مدرسة الأولى للصحابة وفيه يحفظون القرآن ومركز بيان الوحي وفيه تطرحون السؤال وتخرج علماء من الصحابة صغارهم وكبارهم أو كبارهم وصغارهم والمسجد عباد الله مركز لتربية النفوس وتعلم أزوارها الحلم والرفق والبعد عن قسوة القلب والشدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس وقال عليه الصلاة والسلام لا تذرموه فأغرقوا عليه الماء فإنما بئستم ميسرين ولم تبعثوا مؤثرين إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فعسى أن- فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والآقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق على الإدلاك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka bayan Allah masu albarka muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu ta'ala, muna yabansa muna neman tonyansa da agajinsa haƙiƙa shi Allah subhanahu ta'ala, wanda ya shirya shi ne shirye ya Allah ka samu cikin shiryen bayan ka ya Allah hakanan wanda ya bata ba za a samu mai shirin da shi ba ina shaidawa tare da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi kadai yake a samai da kasai ba shi da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bawan sa ne jakadan sa ne wanda ya zo wa duniya da alkhairin da babu kamar sa ya zo da musulunci da alqur'ani gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayanan yayin uwa ina yi wa kaina wasici da ku mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala sirran wa alaniya a boye ko a fili lokacin wadata ko lokacin matsi mu kiyaye dokokin Allah duk inda muka tsanci kanmu da fadin Allah da fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam mu lazamci takawa ya yan uwa ta zamto ita ce linzamun ita ce birkin mu a tafiya duk abin da za ka yi ka hararo tsoron Allah cikin al'amari mai Allah yake so mai Allah baya so mai Allah zan yi ya yi farin ciki da ni mai zan yi na saba masa mai zan yi Allah ya fi shi da ni ko da mutane suna so ko da kuma ni zan samu wani abu a kai shi wannan shi ne taƙawa wannan kuma shi ne irin da'adin sahabai da magabata shi yasa suka rayu hatta Allah subhanahu wa ta'ala iyaye ban an su daga cikinsu haike cewa da su radiyallahu anhu mardu'an Allah ya yarda da su kuma sun yarda da ubangiji subhanahu wataala sun sanya tsoron Allah sun sanya taka tsantsan a wannan rayuwa ba su biye mai wa rayuwar duniya ba ba su bi rudinta ba ba su bi shaidan ba ba su bi san zuciya ba sai suka rabu salin alin da wannan duniya inna lillahi ibadan futana dallaqud dunya wa khaful fitina nazaru fiha falamma alimu أنها ليس لهين وطنا جعلها لجة واتكزوا صالح الأعمال فيها صفنا إمام النووي yake cewa bayin Allah Allah iya da wa'ansu bayi masu hankali masu kaifin hankali dallaqud dunya wa kaful fitina sai suka saki duniya suka rabu da ita domin tsoron fitina suka yi nazari cikin duniya suka ganta da ido na basira sai suka kaddara ita wannan duniya kamar wani kogi ne mai zurbin gaske kuma dukkanmu muna ciki sai suka maida kyawawan ayyukansu ya zama shine jirgin ruwa wanda za su fita cikin wannan ruwa da shi ma'ana duniya ka kaddara cikin wani kogi mai zurfi kake ba abin da zai kai ka gaci lafiya sai kyawawan ayyuka ba abin da zai saka wayi gari lokacin da za ka mutu mala'iku suna cewa Allah ta kafu wala ta hazanu wa abishiru bil jannatin lati kuntum tu'adun to sai ka yi aikin kwarai a duniya ka riƙe aikin kwarai kamar jirgin ruwa a cikin wanda yake cikin kogi shi ne abin da zai fitar da kai wannan gaci lafiya wannan akawal ne na magabata wanda suka yi nazari ga wannan rayuwa Allah ta'ala ya musu rahama da mu gaba daya bayan haka ya bayan Allah mu sani cewa masallatai waɗanda su ne cibiya ta ibada wa Allah subhanahu wata'ala suna da gudunmawa mai girma a cikin rayuwar musulunci masallatai suna taka gudunmawa mai ƙarfin gaske a cikin rayuwar musulunci da musulmai kuma daɗin daɗawa masallatai ya ɗaukunan Allah ne tunda Allah ya jingina masallatai gare shi wa tsakir baiti lil ta'ifina wal akifina wa ruk'i sujud Allah iya jingina masallaci da kan zuwa nasa ne wannan suna cewa jinginawa ce ta sharifi girmamawa sannan iya cewa a inna ma ya'muru masajidallah wa annal masajida lillah duk iya jingina masallaci nasa ne al masjidu baitillah ya sama ma'aikin Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci to kuma Allah yayi alƙawarin zai gina masa gida a aljanna masallatai ya ƴan uwa ɗakuna ne na Allah kuma su ne mafi alkhairin gun da yawan zo a bayan ƙasa duk wani ku wata cibiya wani tsibiri wani ɗaki wani gun zama a faɗin duniya kaf ba inda ya kai masallaci alkhairu zai bayyana gare mu ɗakin Allah mai alfarma na maka nan shine cibiyar farko da Allah ta'ala ya fara sa mala'iku su kafa harsashi a bayan ƙasa inna awwala baitin wufi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakalahu kana amina shi ne ɗakin farko a duniya wanda Allah ya da a shiga yi masa bauta zai ishe mu misali na biyu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallah raka'a biyu a ɗakin Allah mai alfarma na gari maka to sai ya yi sallah raka'a dubu ɗari a masallacin da ba shi ba sannan ka kamo raka'a biyu a harami mai albarka wannan kadai ya isa ya samu ga girman masallaci da irin martabawa da Allah yake masa manzan Allah ya yi wani hadisi yake cewa a habbul baka inda Allahi masajidu dukkan wani gu da yawan zo a bayan ƙasa ba inda Allah yake ƙauna mafi ƙauna kamar masallatai ya ce kuma ba gunda Allah yake fishi da shi a bayan ƙasa kamar kasuwanni hadisi mai inganci manzan Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam to musallalla ilalla masallatai suna da dauri mai ƙarfi a cikin rayuwar musulunci da musulmai Allah ta'ala ke cewa fi buyutin azin Allah a wasu ɗakuna da Allah ya ba da izini an turfa a ɗaga malamai sun yi ta kai kawo kan an turfa wa'an suka ce an turfa albuniyan a ɗaga ginin masallaci daga nesa ana hango hasumi ana cewa wacce masallaci ne wannan fahimtar wa'an su daga cikin malamai wa'an su kuma an turfa al'aswatu lil wa'azi wan nasiha wal irshad a dinga daga sauti cikin masallatai wajen nasiha da wa'azi da nusarwa to Allah da ya umarni a daga sautin kuma a daga hasashin masallaci Allah ke cewa wayi zukaru fi asmuhu kuma suna ambatar sunan Allah cikin sa yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal suna tasbihi cikin masallaci safiya da marice sai Allah ke cewa rijalu wa an su mazaje ne la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah da sai da siyarwa bai shagaltar da su game da ambaton Allah ba ya kafu na yauman tattakallawa fi qulubul absar suna jin tsoron yinin alkiyama wanda zuciya da gannai suna juyawa suna walkatawa wannan Allah iyaye ban wa'ansu bayi daga cikin masu raye masallatai wajen ibada wajen tabbatuwa da yawa Allah bauta ciki mu sani ya bayin Allah masu albarka masallatai tana caccanje rayuwar mutane daga kaushin zuciya zuwa ga sanyin hali daga tsiyataka zuwa samun babban rabu daga kunci zuwa ga sauki tana magance zukata da irin cututtukan cikinta ta dawo raƙiƙa salima zuciya ta dawo mai taushi wanda za a iya fisgatta wajen yi wa Allah ɗa'a ta tafi kai tsaye ta tafi zuwa ga Allah ta'ala kai tsaye to masallaci ne yake sarrafa zuciya ta dawo wannan zai ishin misali sahabbai da yawa sun musulunta bayan manzon Allah ya zo da musulunci har Allah ta'ala yake faɗi cewa wa allafa baina qulubihim law anfaqata ma fil ard jami'an ma allafta baina qulubihim ko kuma a'a wanda yake cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha da can kuna dab da fadawa ramin wuta kuna adawa da junanku ba ku ga miciji to zuwan musulunci da manzon Allah masallaci sai gyara sabbai saka zamto ibadallahi yakiwana saka zamto yan uwa masoya mutun yaji kamar uwa ɗaya uba suke da mutum daurin masallaci gudunmawarsa ta haifar da irin wannan cikin rayuwar sahabbai da wa'ansu daga cikin magabata da yawa masallaci iya da wannan gudunmawar yan uwa ya mai da zukatan mutane suna ɗamfare da juna wa muhabbatu lil akharin suna son juna so na gaskiya yanzu ko a cikin nan namu wanda suka zama shuhada'un masallaci kullun an san gunwa da ne wannan sai dai in ba shi da lafiya ko baya gari to dukkan wanda yake gefensa da gefensa ya sani kuma alaƙar za ta yi ƙarfi ba mamaki wannan alaƙar ta haifi har iyalansu ma sahun masallaci iya haɗa irin wannan alaƙa mai ƙarfi a musulunci ka tambayi wanda suke zuwa aikin haji aikin haji iya haɗa alaƙa ta ƴan uwantaka da zumunci har ma da auratayya wannan kowa zai shaida wannan a cikin irin daurin da masallaci yake bayarwa masani ya ƴan uwa masu albarka masallatai gurabe ne wanda Allah yake so kaddar hamasa a cikin su manzon Allah ya ce duk wanda suka da masallaci suke karanta alqur'ani suke darasin alqur'ani wa junansu to mala'iku za su kewaye su kuma rahamar Allah za ta sauka gare su kuma Allah zai ambace su dukkansu a can inda yake masallatai gun saukar rahama ne gun dandazon mala'iku ne suna sauka da fuka-fukansu kuma shi masallaci ya ‘yan uwa gu ne da ake so a dinga gasa ta alkhairi mana fisa tofihil khairat mu dinga ƙoƙarin munafasa amma kiru manafasa fil khair mu dinga gasan alkhairi wajen yawan karanta alkur'ani da maimaita shi da haddace shi da yawan tasbihi da yawan ambaton Allah da yawan salatin manzan Allah da yawan istighfari da yawan la ilaha illallah ya zamto muna gasar wannan cikin masallaci wanda cikin kwana uku yayi kataman alqur'ani a masallaci ni ma sai nayi wanda cikin sati yayi kataman alqur'ani a masallaci ni ma sai nayi to irin wannan ake so ya baibaye masallatai irin muraya shi da cika shi wajen da'awa da cika shi wajen karatutuka da ake yi da ambaton Allah da raya shi dare da rana to wannan iya cikin abin da yake haƙi na masallatai a kan musaniya ƴan uwa masu albarka bayan masallaci iya cikin gunda ake gasa ta aikin alkhairi ko masallaci khairu amakin li tarbiyatil umma gu ne mafi alkhairi wajen tarbiyar mutane ba inda aka tarbiyantar da mutane da suka amfani duniya fiye da masallaci a masallaci aka tarbiyyanci sahabbai wanda suka rike addini bayan manzon Allah ya wafati suka yada addini a bayan ƙasa wanda yazo har inda kake dinnan kake samun damar yin sallah kake samun damar yin addini irin na manzon Allah to masallaci ne ba da wannan gudunmawa daga irin bazo da sahabbai suka yi tarihi ya nuna cewa akwai wani Uqba bin Amir wanda shine ya shigo yankin Afirka wajen Egypt wajen su cadi haka shi ne lokacin umar ɗan kaɗa bai shigo da musulunci wanda ya zo har inda kake to uku ba a masallaci a koyar da shi ɗalibin manzan Allah ne a masallaci masallaci ne ya ba da gudunmawa ya fitar da ya yaye ɗalibai mafiya hazaƙa suka ɗau dakon musulunci suka yaɗa shi a bayan ƙasa to wannan iya cikin dauri ko gudunmawa da masallatayya suka taka tun wancan lokaci wanda kuma har yanzu abin da ake so su kenan mu sani ya ƴan uwana masu albarka masallaci a nan ne ake jefa muhadaruri talika alhadari na durusan a masallatayya aikinsu bayan gabatar da sallah akwai gabatar da darusa abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala abin da ya shafi gyara halayyar mutane da gyara mu'amalarsu li'anna khairu mu'assisa masallaci shine mafi alkhairin foundation a bayan ƙasa li islahi lil mujtama domin gyara society musulmai ba inda zai gyara mutane kamar masallaci ba fala yumkinu islah lil mujtama illa bi dawriha bayan da za a yi mutane su gyaru gyaruwa ta addini gyaruwa da in an tafi gaba ba a dawowa baya sai da gudunmawar masallatai mu duba dai sahabbai ya uwa yanda suka shigo musulunci suka tafi ba wanda ya dawo baya bayan ya tafi gudunmawar masallatai yayi yanzu yadda jami'o'i ake cika su suke fidda ɗalibai kowace shekara dubbai biliyoyi wannan ɗalibai da ma masallaci ne ke yaye su da yanzu cikin musulunci ba za ka taɓa ganin wani fajirci ba ba za ka taɓa ganin wani ta'asa da idonka ba ba za a ga wani zunubi kaba'ira da ake bayyana shi ba domin waɗanda masallaci ya yaye su to irin halin sabai za su ɗauka in sun gaba ba sa dawa baya to amma a yanzu mun bai da masallatai ya kawai gunda za mu yi sallah mu tashi kawai ba ruwanmu da alkairan da ya bubbugo cikin masallaci kawai mu zo mu yi sallah mu tafi yasa rayuwarmu ta kasa canjawa daga muni zuwa mai kyau har yanzu abin ɓaci yake cin riba da karɓar rashawa da hanci da zinace-zinace da liwaɗi ba abin da kullum ba gabe yake yi ba ko mu musulmai ne muna dandazo cika masallaci mun mai da masallaci kawai gunyin sallah mai fita ba ma ɗaukan darussa da irin yadda sahabbai suka mai da masallaci makaranta suka mai da shi gun koyon tarbiyya suka mai da shi gun haɗin kai irin wanda shine fahimtar farko ta magabata game da masallatai ya ƴan uwa masu albarka masallaci shine ke bada gudunmawa wajen tarbiyyantar da al'umma tarbiyya cikakkiya zai ishe mu misali shekara biyu zuwa uku an yi wata saura wata guguwar zanga-zanga ta end of sars a wannan ƙasa wanda wa'ansu ƙabilu daga wannan ƙasa a wa'ansu jihohi suka yi yunƙurin zanga-zanga su ba sa son wa'ansu bangare daga rundunar 'yan sanda a wannan lokaci suka yi wa gwamnatin bore to wannan boren ya sababar da kabilanci da cin zali motocin mutanenmu nawa aka kore a wannan zanga-zanga nawa aka kashe mana kawai don an ce ba a san wata rundunar ta 'yan sanda a ƙasar nan ku je da gwamnati ku yi abin kuma me ya shafi motocin mutanenmu da kasuwancin su me shafe su to amma kuna sanar da cewa matasan arewacin ƙasar nan su ma sun yi yunƙurin wajen ɗaukar matakai amma a mimbarorin juma'a aka kwatar musu da hankali ko kazar arne ba a samu labarin an kashe ba mu kuma sun kashe mana mutane sun kone mana dukiya akwai wani shugaba ko wani gwamna daga cikin gwamnonin arewa zai iya cewa matasa su bar abin su bari wallahi babu amma malaman mu a masallatai suka kwantarwa da matasan mu hankali kuma suka dauka ko ji ba ba yi ba haka wannan zai ishe ku cewa babu shakka lalle irin wannan mimbaran da irin masallatayya to babu shakka su ne da yake tarbiyyar da al'umma tarbiyya cikakkiya kuma tarbiyya ta tsoron Allah mu sani ya bayin Allah masu albarka daga cikin ayyuka da masallaci yake yi bayan gabatar da sallolin wajibi na farilla to qamu bi jam'i shamar fil umma duk inda aka samu rarrabuwar kai da gaba da sabani mai karfi to masallaci ne ke bada gudunma wajen dike wannan barka wata jama'a qulubul muslimin masallaci ne gun hada zukatan musulmai alal muhabba su so junan su wal ihtiram kuma su girmama junan su wa ihya'u ruhul islam fi ma bainahu a masallaci ake saran za a raye ruhin musulunci a junan mu mu so juna so na gaskiya mu taimaki juna taimako na gaskiya mu kaunaci juna kauna ta gaskiya a masallaci ake saran wannan ya faru bayan Allah mu sani masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine makaranta ta farko ga sahabbai a ciki suka haddace alqur'ani a ciki suka san hadisan manzan Allah a ciki dukkan wani ilimi wanda suka amfana da duniya a cikin masallacin suka yi shi markazun fi bayanil wahyi kuma anan manzan Allah yake musu fassarar wahayi idan Allah ya sako da aya anan yake musu bayani anan suke jefawa manzan Allah tambayoyi a ce an tambayi manzon Allah kaza ya bada amsa kaza ya bada amsa duk yawancin su a masallatai akai wa takarji ulama min sahaba masallaci shine ya fidda da yawa daga cikin manya-manyan sahabbai wanda ta zamto malamai a duniya masallaci ya yan uwa markazul litarbiyatin nufus wata cibiya ce ta tarbiyantar da rayuka masallaci iya koyar da masu halattarsa haƙuri da juriya da kau da kai da zama cikin bin doka da oda an ce idan ka zo masallaci ka zauna ka jira liman ka yi haƙuri ka yi ta ibada an ce idan liman ya zo ya shiga gaba kar ka yi komai sai ya yi duk gaggawarka ka ga masallaci iya koya ma biyayya iya koya ma tarbiyya iya koya ma haƙuri iya koya ma girmama na gaba iya koya ma bin abuwa hankali iya koya ma neman lahira duk masallaci ya haifar da wannan iya koyar da ma'abotansa haƙuri da kau da kai da arifik da tausasawa juna masallaci daga cikin gudunmawarsa iya koyawa mahalatta tausayin juna wal bu'di anil kaswa masallaci iya korar ma'abotansa daga kaushin zuciya ba a koyan kaushin zuciya a masallaci hasali zuciya mai kaushi ma to masallaci gyara ta yake ta dawo layyira ta dawo mai taushi ta dawo mai sanyin uwanta ya ishe mu misali hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa wani balaraban ƙauye ya zo ko sai kama fitsari a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka mai kya suka mai tsawa sai manzon Allah ce ku kyale shi kar ku mai tsawa ku rabu da shi lokacin da ya kammala fitsarinsa sai manzon Allah ce ku ebo ruwa ku zuba abu da suka ebo ruwa suka zuba abu sai manzon Allah yake cewa inna ma bu'istum muyassiri mu annabawa an turo mu domin mu zamto sauki ga al'umma mu dinga sauƙaƙa musu mu dinga laddafa musu kar mu tsananta musu walam tubasu mu asiri ba a turo mu masu gallazawa da tsanantawa ba ashe in mun kula manzon Allah yana koyar da sanyin hali a cikin masallaci iya koyar da hakuri iya koyar da sanyin zuciya a masallaci masallaci ba gun nuna fishi bane ba ba gun nuna gadara bane yasa duk wanda ya gina masallaci to ya biyo Allah ba nasa bane a yau ka gina masallaci har in kana so masallacin ya ka samu ladan sa alahira to Allah yake biyo yasa duk maitar masu gado a musulunci ba za su gaji masallaci ba ko da kaf dukiyar mahaifinku ya kare ta gina masallaci faɗi mutu to masallaci na Allah ne wa annal masajida lillah yasa ko kai ne ka gina masallaci to dole ka bi tsarin da shari'a ta shi a masallaci ba nuna gadara ba nuna isa gune na tawadi'i gune na kaskatar da kai gune na koyan tarbiyya ruhiya wa jasadiya tarbiyyan rai da tarbiyyan gagar jiki to a masallaci ake koyan sa mu sani ya uwa masu albarka manzon Allah ya faɗo wannan cikin sahabbai kuma Allah da kansa yake cewa inna ma ya amuru masajidallah ba wanda suke raye masallaci duk wanda ga iya raye masallaci to Allah ya ce man amana billah to tabbata ya imani da Allah yasa duk masu yi wa masallaci hidima suna da garanti daga Allah suna da imani inna ma ya amuru masajidallah man amana billah ba mai yi wa masallaci hidima da rayashi sai wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma ya imani da alkiyama za ta tsaya wa aqama salla wa ata zakka kuma iya sallah iya bada zakka Allah ya ce falam yakashi illa Allah duk mai raya masallaci Allah ya ce ba za ka same iya jin shakka da dardar da tsoron wani ba Allah ba to irin wannan Allah ce fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin irin waɗannan suna dab da Allah zai jefa su cikin shirye mutane Allah ya samu da cikin su to ashe lalle ilallahi ƴan uwa raya masallatai da musu hidima iya tabbatar da imani ka iya tabbatar da tsoron Allah ka kuma kana cikin wanda Allah yake zaton za ku fada cikin mutanen kirki bayan Allah na kwarai magabata yadda yanda suka fahimci daurin masallaci ba irin alkhairin da masallaci ba ya ginawa in dai mun fahimci masallaci a shari'a wani ɗan kasuwa ne wani wani ƙaton ma'aikacin gwamnati ne wani ma'aikacin ɗamara ne wani malamin jami'a ne duk muna haɗuwa muna sallah kowa zai samu dama a gun aikinsa ɗan kasuwa ga 'ya'yan marayun da aka mutu kabar mana a masallaci ga biyu kai su shagon kamar ko da ko suna yi wane kai malamin jami'a ne to ga 'ya'yanmu sun gama sakandare sun yi jam ga guda ku samu wasu admission a samu liman a samu kwamiti mai karfi su dinga haifar da wannan a masallatayinsu kai masallatai har haɗa aure ake yi wani kana da ya budurwa ito ga wani matashi mu haɗu a masa aure a masallaci wannan iya cikin dauri da masallaci ba wai mu zo mu yi sallah mu watsai ba kawai ba haka masallaci yake ba mu'assisa ce duk wani alkhairi a duniyar musulunci daga masallaci ya haifu lokacin manzan Allah masallaci ne masallaci masallaci ne makaranta masallaci ne kotu kai har firzin ma da masallaci yake yi duk abin da ka sani a masallaci yake yi daga bara aka fara raba abubuwa da al'umma suka yi yawa kar mu mai da masallaci gun sallah ba fita kawai mu samu haɗin kai mu jawo junan mu ci gaba hatta unguwar ku layin ku har in kun dau masallaci a shari'ance wallahi ƙananan matsaloli ku yi maganin su ku yi kwamiti mai ƙarfi na amintattun mutane ku dinga donation wata-wata sati-sati ku dinga tara kuɗi kuna yi magance matsalar junanku da junanku wata matsalar dubu hamsin ce a layin suna jiran sai gwamnati su ta yi musu sama da su hamsin suna sallah a masallaci ba haɗe kai wata matsalar dubu ɗari ce wata marainiya ce ba ta makaranta ba ta kaza wani ya mutu ya bar mata a gidan haya an rasa yadda za a biya kuɗin hayar kuma ga masallatai unguwa me amfanin taruwar mutum mu taru mu taimaki juna mu fahimci juna wannan iya cikin gudunmuwar masallatai mu sani ya'yan uwa masu albarka Allah da kansa yake cewa lam masjidun ussisa ala taqwa duk masallacin da aka gina harsashi sa dan tsoron Allah min awwal yawmin haqq min awwal yawmi tun farkon ginin sa an sa harsashi sa kan tsoron Allah kan raya sunna to sai Allah ke ce a haqqu an taquma fihi shine ya fi cancanta ka je ka tsayu cikin sa kai ibada fihi rijalun a irin wannan masallatai akwai wasu mazaje yuhibbuna an yatadahhar suna neman tsarkaka daga Allah wallahu yuhibbul mutahhirin Allah iya san masu tsarki Allah ta'ala ka samu daga ciki ya ƴan uwa akwai wasu abubuwa takaitattu wanda malamai sun yi nazari cewa su ne suke jawo irin karaya da irin rashin aikata kata'us da masallatai mu suke yi musamman abin da ya sami ci gaban addini da al'umma abubuwa ga suna na farko wasu masallatan ana gina su ne don alfahari kawai li shuhura a gina masallaci don alfahari kawai to duk masallacin da asasinsa ba ta kawa ba ce to ba zai haifar da abin da ake so ya haifar ba wasu masallatan ana gina su don gasa ne wani kungiya ta yi masallaci a nan ita ma irotis ta yi a nan alhaji wani ya yi masallaci a nan shi ma alhaji wani sai ya yi masallaci a nan a gina abin dan gasa to wannan ba zai haifar da alkhairi ba bayan da za a samu cigaba a wannan masallaci shi yasa hatta su ibnu taymiya Allah ya musu rahama sun ce yawan masallatai cikin al'ummar musulmi ba alkhairi bane ba a ce nan masallaci can masallaci kwana masallaci can masallaci yace babu alkhairi bane in kun kula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya bar sahabbai saboda dubu ɗari a duniya da maza da mata da yara sama da dubu ɗari amma ka kirge masallatan garin madina nawa ne a lokaci dukkan ba su fusu guda uku ba lokacin da manzon Allah yake dare masallatan garin madina ba su fi uku ba zai ishe ku misali wani makaho ya zo ya ce masa ya rasulullah ni ina da rauni ga gidana nesa da masallaci ba da dan jagora ga madina akwai kwazazzabai a lokacin amma rukusa da sauki ne sallah a gida har ya juya ya tafi sai manzon Allah ya kirawo shi ya ce kana jin kiran sallah kana jiyo kiran sallah a he zai nuna mu gidansa ba kusa da masallaci yake ba kenan tunda har maza da ce kana jin kiran sallah ashe iya nesa kenan in dai kana jin kiran sallah ka tafi masallaci zai shi ku misali akwai hadisin da aka ce da manzon Allah ya kwadai ta ce duk wanda ya zo masallaci ta kusa na dama lada ta kusa na hagu kankare zunubi sai sahabbai da suke kusa da masallaci suka rabu da gidajen su kuma nesa domin su amfani wannan alkhairi amma yanzu gasa ta mana yawa da ka yi kwana masallaci da ka sha wata kwanar masallaci to ina kai zai haɗu ina za mu samu dunkulalliyar al'umma a wani tsarin kuma kowane masallaci da tsarinsa kowane masallaci da yanayinsa to shugabanninmu da sarakuna da manyan masu tsi da manyan malamai duk wanda ya ba ku shawara zai gina masallaci to ku duba cancanta gun iya da bukata a gina ito a gina ba matsala amma akwai gunda makaranta suke bukata akwai gunda ɗakin shan magani suke bukata akwai gunda labarari suke bukata akwai gunda wankin gawa suke bukata amma kowa masallaci kowa masallaci wannan ba alkhairi bane ba a gina masallaci dan alfari sai dan bukata bukata ce kawai take haifar da ai masallaci abu na gaba ba'dhum bi ghaddin siyasi akwai masallacin da ake gina da madabata siyasa ko wani shugaba ko wannan jami'a nasu yayi anan su ma wacin jami'a sun samu dama nasu yayi anan babu haɗin kai irin wannan ba zai haifar da haɗin kai ba wasu masallatan litahazinul ba'd za a yi dan a bata wa ansurai wani yayi masallaci anan aqida su kaza to shi ma dan wata aqidar in yayi kudi sai ya gina masallaci dan ya bukanta wadannan rai kuma duk a gidan musulunci ake wannan duk a gidan musulunci wannan ya saba wa tsarin manzon Allah ya saba wa tsarin sahabbai wa'ansu kuma daga cikin masallatan matsalolin su shine ba girmama jagororin masallacin limamai a wasu masallacin ba su da martaba ba su da kima wani masallacin ma tsawa ake wa liman ba tsawa wani gun sai ga wanda ma bai da wani asis ga jagorancin masallacin iya faɗa da kawai mana sallawa ne mana sallah amma an gun aikinsa ne in gun ogansa ne bayan da zai ɗaga murya gun yana ji wannan matsalolinmu ne mu gyara manzan Allah ya zo masallaci an tada ya kama sai koma gida ya yi wanka ya fito sabai suna tsaye akan sausa na higabe musallah irin wannan ba sa kirguwa sai a baiwa wa'ansu wa'ansu wa'ansu daga cikin kwamitin masallaci fawa hatta fita liman kuma liman shine jagora a masallaci duk inda ake in dai musulunci ake yi ba wanda ya fi liman matsayi a masallaci mahushi amma wa'ansu masallacin matsalolin wai shugaban kuma tiyo ya dakatar da liman wai kuma ya dakatar ni na gani ma a waya ko a ina ne ko a wace kasa ko wace jihar jiya ko shekaran jiya wai wa an dakatar da liman kuma abin alfahari ne ba daidai ba ne wannan iya kawo rarrabewar kai a nan malam albani allah ya kara masa lafiya ya karanta mana bai fi sati uku zuwa hudu ba a nan nan kano malam aminu ibrahim daurawa yake ba da labarin cewa akwai wani liman wai an fi da zakka ta masara kwano bakwai an kai gidansa wai ɗan kwamiti ya ce waje aje aka kwana masara bakwai wai yan kwamiti wai suka biyu har gida wai ya dawo da wannan masarar shi kuma yake tun da haka ne shi ma ai ya iya kasuwanci ya bar limanci ya kama kasuwanci yake sai da doya a kofar masallaci in lokacin sallah ya ce wani ma ku sallah malam daura ce kitsin a gabansa aka ya san liman a wannan kasar wai wai dan kwamiti wai kan kwana masara bakwai ya dakatar da liman a kasar musulunci ai nake wannan musulman ba kasar nan ba to wa'ansu masallatan akwai wannan matsala limamai ba su da katabis ba sai su ce ba ba sai su hana ba aikinsa kawai su zo su ba da sallah su tafi wannan ba daidai ba ne a tsarin musulunci liman shine uwa uba a masallaci daidai ne a bayan shawara in yayi kuskure dan adam ya samu mataimaka daidai ne amma ba wanda zai bashi doka ta gadara a masallaci ba kushi Allah ya mana albarka Allah ya samu dace Allah ya ba mu iko gyaran halayyar mu Allah ya ba mu iko mai da masallatayyar mu irin yadda suke a tsari na musulunci Allah ka taimake mu Allah ya mana albarka bi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun Allahumma idhil islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أقضيت وما للظالمين من أنصار اللهم ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم بكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تكلف الميعاد اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي البغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن